ونصره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yanzu da muke magana daren laraba ne wanda ya daidai da daren ashirin da uku ga watan daren talata wanda ya daidai da daren ashirin da uku ga watan rabi'ul islami hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da shida daidai da talatin ga watan ainihin ne shekara ta dubu biyu da biyar muna karatun littafin ar-risala ta al-imam ibnu abi zaid al-qayrawani Allah madaukakin sarki ya gafarta miki muna karanta bangaren akida ta wannan littafi wadda take akida ce daya tamkar da dubu a cikin akidar ɗan mazan jiya mutanen kirki annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da sahabbai da waɗanda suka zo bayan su da kyautatawa idan jama'a ba su manta ba muna karkashin ainihin wato gaba ta talatin da hudu sai lokaci ya ainihin ƙure mana mun shiga ta talatin da biyar har da shida haka ne ko kamar sako lakna ya ji na hufa ila isa humul muslihuna wa yi ƙutauna wa ha'isa hum bi a'malihi ya mu tashi wa tuba il mawazin ko li wazni a'malil ibadi kamar sako lakna ya ji na hufa ila isa humul muslihuna ويؤتون صحائفهم بأعمالهم فمن أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا ومن أوتي كتابه وراء ظهره فأولئك يصلون سعيرا malam yana bayani dangane da mizani mun yi gamsassan bayani dangane da mizani ma'aunin lahira da kuma a yadda ainihin ma'aunin lahira ya sha bamban da ma'aunin duniya inda malam yake cewa wa tuda'ul mawazinu li wazni a'malil ibadi yayin da Allah ya zo dandalin alkiyama da kanki mala'iku suka zo aka zo da jahannama a wannan rana ce kafiri zai ce ku yau ranar tunani ce sai dai kuma sai Allah ya ce kai to anna lahu dhikra yau ce lokaci ya kure a yau ba ranar tunani ba ce kuma sai ranar isabi ce za a aje magazai abubuwan gwada ayyuka kamar sakulat mawazinuhu wanda ma'aunansu suka ainihin yi nauyi fa ula'ika humul muflihuna wannan mutum yana daga cikin waɗanda suka dace ana irin waɗannan mutane su ne suka samu babban rabo aljanna wa yu'tawna sahaifahum bi a'malihim za a ba su takaddunsu wanda ke ɗauke da sakamakon ayyukansu ma'ana kamar yadda in ka rubuta jarabawa idan jarabawa ta tashi fita grade ɗinka za ka gani ka samu auto credit ko lower credit ka samu distinction ka samu first class ka samu ne ma'ana yanzu an gama binciken aiki wani ya tabbata wuta zai je to sai a rubuta sai a bashi a takarda ga sakamakon aiki wani ya yi aikin alkhairi sai a rubuta sai ainihin a bashi ga sakamakon aiki don haka saman utiya kitabahu bi yaminihi wanda duk aka zaske mai da littafin shi aka ba shi littafin shi da hannun shi na ainihin dama da kofa ya hasa da hisaban yasira wannan alama ce ta cewa za a yi miki hisabi mai sauki ina ma'anar wannan magana ba za a bincike shi ba kenan za a gafarta miki shine ma'anar hisabi mai sauki a bisa fassarar da hadisin Aisha cikin Bukhari da Muslim Aisha Allah maɗaukacin sarki ya ƙara mata yarda ta ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ma'anar hisabi ya tsira shine Allah maɗaukacin sarki ya kira baya daga cikin bayinki yace da Allah wanda wannan da Allah in kuna in kuna recording ku rinka kasa muryar da Allah malam kasa muryar ka ta ta yarda da Allah ka kasa volume amma yana interpretation ko ne ya ka ba ta ta ko ne ka ce shine yawa mun gane wannan da kyau ko saboda haka a cikin hadisin aisha abin da take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake sai Allah ya kira bawan da yake shi da rahama sai ya ce miki kai ka ga zunubanka ka ga ayyukan alkhairinka in aka ce za a tsaya a tattauna maka ɗaya bayan ɗaya sai za ka hallaka amma na so ka bar hanya don haka za a tattara ka a kai ka aljanna wannan shine isabi ya tsira din ma'ana an taɓa ru'usul aqlam ne na laifuffukan kai kaza kaza kaza to amma dai kaga ba za a tsaya a tona ba don haka a kai ka aljanna wanda duk wanda aka tsaya aka bincike shi ɗaya bayan ɗaya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake wannan zai hallaka shine Aisha ta jawo wannan aya to da Allah yana cewa hisaban yasira ina ma'anar hisaban yasira shine manzon Allah ya bayyana mata ai ga shi ga shi ga shi ma'anar hisaban yasira din shine Allah ya kira ta ya ce mata amma in aka tattauna hisabi akan ka ɗaya bayan ɗaya to ka taɓe yasa ya zo cikin sunnar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama annabi in ya zo ta biya ya yi salati daga cikin addu'o'in da yake a zaman shi na ƙarshe wanda daga shi sai sallama yana addu'a Allahumma hasibni isaban yasira Allahumma hasibni isaban yasira to sai kai kokari sai ka iya ta annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma da malamai suka kawo to ka bar musu abin binciki waɗannan addu'o'i suka zo daga harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗannan addu'o'in su ne suke da ainihin darajar da Allah maɗaukacin sarki zai kankare zunubai da na malamai kuma a basu je san su tare ka da abubuwan wa man utiya kitabahu wara a zaharihi wanda ka duk aka ba shi littafin shi ta bayan bayan shi a fassarar da malamai suka yi bayan abu biyu ko dai za a juye hannun mutum kamar yadda ake wa mara gaskiya a sa miki hankar a sa miki anka ta baya to ta haka zai karɓi ainihin littafin wasu kuma suka kai matuƙa wajen fassara wannan ayar cewa ai hannayen nasu na za a lima su ne ta cikin cikin su su kullo ta gadon bayan su sai a miƙa musu ainihin littafin su ne wara a zahari ta bayan bayan su duk wanda ya karɓi littafi ta haka fa ula'ika yaslauna sa'ira irin waɗannan mutanen ƙarshen lokaci na dandalin ƙiyama za su shiga wutar sa'ira kenan wuta ne matuƙar ƙona. wannan shine takaitaccen bayanin da malam yi akan aqidar ahlus sunna da jama'a musulmi dangane da mizani wannan ita ce aqidar gaskiya sabanin ta kata ce wa anna sirata haqqun sirati kuma gaskiya ne ma'anar sirati wata gada ce da ke kan wutar jahannama ba wanda zai ainihin hau ba wanda zai je aljanna sai ya bi ta kan wannan gada sai ya gangara ta wutar jahannama kenan wa in minkum illa wariduha kowa daga cikin ku sai ya bi ta kan jahannama dan wutan ne zai bi ta kai daga nan ya afta ciki dan aljannan ne sai ya bi ta kan jahannama sannan Allah madaukakin sarki ya tsokare da ina fata an gane to sirati gaskiya ne gada ce wadda gada ce wadda za ta kai ka aljanna amma kuma tana kan wutar jahannama ne don haka ƙarshen wannan gada shi ne ƙofar aljanna jama'a mun gane wannan shi ne sirafi an kwatanta shi da cewa siriri ne siran shi kamar gashi don haka tsabar imanin ka ne da ayyukan ka na alkhairi kaɗai za su haskaka maka ka iya ganin wannan gada har ka wuce ta kanta ina fata an gane to wannan sirafi haƙƙun gaskiya ne يجوزه العباد بقدر أعمالهم باين الله ذا سكيكري وانا أينه جدا بجرغدا أيكنا فما جينا متفاوتون أكي وطن ذا سأينه هاي سنا ما سأينه وفي زرسوا في سرعة النجاة أوجن جزاور هاي وطن وفي أكي وطن ذا إنسك زوجوا wato za su samu tafawuti za su samu ƙetarewa cikin gaggawa alaihi a kan shi wannan suraɗi min nari jahannama wanda yake yana ainihin sama wutar jahannama ne ma'ana nan malam ya kasa mutane kashi biyu ne akwai waɗanda za su zo su wuce ta kan suraɗin cikin gaggawa wani ma har sai ya yana tambaya ina suraɗin ne yake a ce su je Allah ya rufa maka asiri sannan wa kaumun akwai kuma wasu mutane ai da katuhun fiha a amalihim miyagun ayyukansu za su wanzar da su a cikin fiha a cikin wutar jahannama din ba za su hau siratin da sai su gulmi a ƙasa wani ma yana taka siratin ƙafa za ta zame ba ma sai ya kai da ya taka ya yi nisa ba saboda mai saboda ya ci amana ko kuma ya yanke zumunci haka hadisi ya faɗi sahihi cikin sahihi muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce za a aje amana da sadar da zumunci daidai gada sirati mutumin da ya ci amana yana takawa sai kafa shi ta sulɓa sai ya faɗa ciki mutumin da ya yanke zumunci yana takawa sai kafa shi ta sulɓa sai ya faɗa ciki ma'ana shi ba ma za a kai da sai an je ana gargada a kan shi daɗin wuce ki tana haske ko tana duhu ko yaya a'a amma wanda ya zan bai da ɗayan waɗannan matsalolin biyu sai dai yana da wasu matsalolin shi ne daga cikin waɗanda sai sun tafi sun tafi sun tafi sai hasken su da za su tashi hannaye na haske fuskoki na haske kafafuwa na haske ana tafiya ana addu'a rabbana atmim lana nurana Allah ka cika mana wannan haske an mu kai karshen sirati idan munafiki ne ko kafiri ko fajiri wanda Allah bai nufe shi da rahama ba fajirin nake nufi ko fasikin da Allah bai nufe shi da rahama ba sai ya dulmiya cikin ainihin wannan wuta a azabtar da shi da gargadon yadda Allah ya nufi azabtar da shi sa'an nan daga baya ya cire shi amma kafiri in ya dulmiya ya tafi kenan munafiki in ya dulmiya ya tafi kenan to wannan shine takaitaccen bayani dangane da ainihin sirati jama'a waɗannan matsaloli da malam ya tattauno mana su tun daga ainihin karatun da muka wanda ya gabata dangane da abin da ya shafi ganin Allah maɗaukakin sarki da magana akan Allah maɗaukakin sarki zai zo dandalin alkiyama da sauran abubuwa gaba ɗaya na tattare hadisin da ainihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana abubuwa da dama shine na ɗauko wanda na yi muku isharar shi a karatun baya nake so ainihin zan karanta mana don mu ji wannan hadisi menene yake ciki gaba gare ni nan sahihul bukhari ne asahhu kitabin ba'da kitabillahi ala wajhi al-ardi ala al-islam littafin da bayan alqur'ani babu daidai yake balle wani yake al-imam abu abdullah محمد ابن اسماعيل البخاري يقول باب فضل السجود باب ذكي بياني اكم فللر سجودا ya kai musulmi wannan sujuda da kake aje gokinka da karar hancinka kake rungumar ƙasa da tafukan hannayenka gwiwoyinka da gaffan yatsunka suke durmuka ƙasa a tsaya ka ji falalata ba aikin banza kake ne sujuda tana da falala har ma sujuda ta fi kowane nau'i daga cikin nau'ukan ibada da ke cikin sallah falala shi yasa yayin da baya ya samu kansa a sujuda ya fi kowane hali kusanci da Allah ta da ka tsaya sallah kana sallah saboda mutunta ka saboda girmama ka da Allah yake saboda maraba da yake maka ka zo fa da shi sai ya tsallara ido yana kallon ka fuskar ka kana kallon fuskar sai sa manzon Allah yake farka waiwayi kana waigawa sai Allah yake to shikenan a kuma kasanci ka zo fa da ta sai kai da kai ya bakka ma'ana sai shi dan ya dafe ta kenan yanzu sai yadda ya bakka to a duk wannan daraja da kake samu amma ta sadda kai sujuda kuma ta fi daraja ta fi kusanci da Allah shine Imam al-Bukhari ya kulla wannan hadisi don ya bayyana falalar sujuda amma don ka san malaman hadisi saniya ce wajen albarka babu falalar sujuda kai zai karantar da mu in malamin fiqh ne sai ce sujuda na da falala sujuda na da falala sujuda na da aikatu ruti ana bata lokaci amma ba abin da ya shafi bukhari sai ka maka hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka ji falalar ka ji tsoratarwa ka ji wa'azi ma'ana a ɗauke ka yanzu yanzu nan daga mukiya da kake ko zariya ko sakkwata ko a kai ka dandalin kiyama ane maka labarin ga abin da zai faru tun bai faru ba idan ba wurin malaman hadisi da duk duniya ba inda za ka ji irin wannan karatu duk kusasu masu wa'azin turmi masu wa'azin haɗu na batir sai dai su ta maka hayaniya su ne maka tatsuniya amma garan dangan dariya gaskiya da gaskiya sai cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka al-Imam al-Bukhari yake haddathana Abu al-Yamani qala akhbarana Shu'aib an az-Zuhri qala akhbarani Sa'id ibn al-Musayyib wa Ata ibn Yazid al-Laythi anna Aba Hurairah akhbarahuma ta ji wannan hadisin daga al-Imam Abu al-Yaman babban daga cikin manyan malaman hadisi wanda Imam al-Bukhari ya koyi karatu wurin shi ko yake akhbarana Shu'aib Shu'aib kuma daga shehun malaman hadisi baki ɗaya shine al-Imam Ibn Shihab az-Zuhri shi ko yake akhbarani Sa'id ibn al-Musayyib malami na Sa'id dan Musayyib akhir al-mutaqaddimin ya karantar da ni hadisi wa Ata ibn Yazid al-Laythi da Ata ibn Yazid al-Laythi qala anna Abu Hurairah akhbarahuma waɗannan tabi'ai guda biyu da sa'idu ibn musayyib da ata ibn yazid al-laysi suka ce babban malamin su al-imam abu huraira sahibul hadisi wa sunna ya ainihin wato wala abu da ana wahala sai yake annan nasa qalu ya rasulullahi mutane suka zo suka ce ya manzan Allah waɗanne mutane kenan sahabbai kenan khairun nas anfa'un nas lin nas sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka zo suka ce ya manzan Allah hal nara rabbana yawmal qiyama za mu ga ubangijin mu a ranar alkiyama kuwa wane mutum in yanzu zamanin yanzu ne sai ce ka ɗibo ta da faɗi ka nemi kurkusa mana yanzu mu duk wanda aka faɗa ya ce Allah ya sa mu ga annabi mu kasa kasa muke dan neman tukunan mu gani Allah ya sa mu ga annabi amma su sahabbai da wasu ke tare da annabi sallallahu alaihi wasallama saboda haka yanzu babban burin su kuma shine ne ganin Allah to haka dan adam ne da an gama da wannan sai a gaske kuma wannan da an ba shi wannan kuma sai za ka ji wannan hadisi ma zai gaskata maka haka zai yi mu ga ubangijinmu a ranar alkiyama don mun bayyana a cikin hadisin musulun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana musu cewa ba zai yi ku ga Allah ubangijin ku ba har sai kun mutu sharadin ganin Allah har sai an mutu to yanzu tambayar zai yi mu ga ubangijin ku a ranar alkiyama qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hal tumaruna fil qamari lailatal badri laysa dunahu sahabun idan kuka zauna a hasken farin wata daren goma sha hudu kuna kallon wata idan ɗaya daga cikin ku zai ɗaga kai ya dubi wata ba tare da gido ya rike watan ba kuna gogoriyo kuna turereniya da juna ma'ana in kuna zaune a cikin hasken wata ya fito ɗoɗar wani gido ko samaki bai rike ba ko kun kai ku dubu ko kun kai ku nawa idan kowane ɗayan ku zai ɗaga kai ya kalli wata kuna turere ya ma juna wannan ce da Allah ɗan matsa ka kare mini ko ka a inda kuke a nan kuke ganin wata kalu la ya rasulullahi suka ce ko ɗaya in daren sha hudu muna kallon wata ɗoɗar ba wanda ke dafe wani ba wanda ke ture wani kala sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake fa hal tumaruna fi shamsi laysa dunaha sahabun ko kuna ainihin wato turere ne ma juna yayin da rana ta fito teɗo tsar a tsakiyar sama in babu gido da ya rufe ta yanzu jama'a idan mutanen zariyar nan gaba ɗaya aka ce rana ta kai sha biyu rana sai ya zama a daidai sadda ta kai sha biyu rana babu gido babu hadari babu hazo ba wani abu da ya kare ta a duk anguwar da kake ko duk gidan da kake ko duk taron da ake zai yi kana kallon rana ka ce wani ka dan kare min dan matsa ko ka a idda kake anan za ka kalle ta a idda kake anan za ka kalle ta kalila nan ma suka ce ba wata turere ne a idda kowa yake nan zai kalli rana kala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa innakum to ku musulmi tarawnahu kazalika kamar haka za ku ga shi Allah wannan tasbihul ru'yati bir ru'yati la tasbihul mar'i bil mar'i kana kamanta yadda kuke ganin rana a nan duniya haka haka za ku ga Allah a ainihin lahira ba wai ana siffanta cewa Allah rana bane domin mu'tazila da ɗan shi'a da ba yadda za a ga Allah a kiyama ba da suka zo kan wannan hadisi suka yi fasali da shi sai suka ce a uzu billahi ahli sunna sun zagi Allah sun ce Allah rana ne sai aka ce wani irin jahilci ne wannan ku dubi abin da yake fa innakum tarawnahu kazalika kamar yadda kuke ganin rana babu turereniya haka za ku ga Allah a aljanna babu turereniya ba wanda zai ce wani matsaka kare mini ana kamanta ganin ranar ne da yadda za a ga Allah ba ana kamanta cewa Allah rana ba ne wannan da kyau ko saboda haka abinda wannan hadisin yake so ya bayyana mana shi ne kwatanta ganin Allah maɗaukacin sarki da ganin ranar ba wai kwatanta Allah da cewa matsayin shi matsayin rana ba ne ma'ana abu ne wanda yake duk wanda ya karanta wannan hadisi zahiri ne a ciki ga shi gani ba tare da wani ta'awili ba Allah madaukakin sarki ya shirya da mu to sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ɗauko musu iskar kiyama ɗin gaba ɗaya yadda har za a yi a ga Allah ɗin nan da abubuwan da za su biyo baya da yadda al'amarin zai wata da su ce yassarin nasu yawmal kiyamati za a tattaro mutane a tara su baki ɗaya a ranar alkiyama fa yaqulu sai Allah da kansa ya ce man kana ya'budu shay'an falyattabi' wanda duke bauta wa wani abu to sai ya bi wannan abu wanda ke bautar gunki wanda ke bautar bishiya wanda ke bautar rana wanda ke bautar wata duk wanda ke bauta wa wani abu to ya ainihin tashi ya bi wannan abin فمنهم من يتبع الشمس daga cikin mutane akwai wanda zai tashi ya bi rana domin rana yake bautawa jama'a mun gane ita kuma rana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadisi sahihi da al-Imam Ahmad da Abu Dawud suka rawaito annabi yake za a dauke ta a jefa ta cikin wutar jahannama in aka tafi kiyama shi ma wata za a dauke shi a jefa shi cikin wuta ranar alkiyama me yasa laifin ne rana ta yi laifin ne wata yayi ba laifin da suke amma ana so a kaskantar da a kunyatar da masu bautar su ne cewa to ubangijinka da kake sa rai kiyama ta tashi ya maka gafara ga shi an jefa shi wutar jahannama to ka shi ka bi shi ka ga wutar jahannama kenan wa minhum man yattabi'u al-qamara daga cikin mutane akwai wanda zai tashi ainihin ya bi wata wa minhum man yattabi'u at-tawaghit daga cikin mutane akwai wanda zai tashi ya bi dagutoci ɗagutoci a nan ya tattaro shai'an ya tattaro abin da ba za a kira shi shai'an ba ya tattaro abubuwa marasa hankali ya tattaro abubuwan da suke masu hankali ne mutum ne kake bautawa wannan mutum annabi ne wannan mutum waliyi ne wannan mutum shehi ne wannan mutum malami ne uwarka ce ubanka ne matarka ɗanka ne kake bautawa duk abin da kake bautawa wanda ba Allah ba sai ke kira ɗagutu. Shi yasa waɗanda ke bin duk wani tafarki wanda ba na Allah ba, su san ɗagutu suke bi a nan duniya, in an je kiyama kuma za su tashi su bi. Sannan a ranar alkiyama wani abin mamaki shi ne, duk wani abu wanda aka bautawa ko mutum ko ba mutum ba, ko mai hankali ko ba mai hankali, da mai magana da mara magana. sai ya yi magana a wannan rana don ya nuna barranta da wannan da ya bauta ne. Jama'a mun gane wannan da kyau ko? Saboda haka, duk wani tsari da za a je a bi jama'a, tsarin nan tsarin mulkin soja ne, tsarin demokuraɗiyya ne, tsarin mene kowane irin tsari ne in za a bi shi matuƙar ba tsari ne da annabawa suka zo da shi ba. wannan abu ke ake kira ɗagutu don haka ɗagutu yana da faɗi jama'a sai dai a baya bari yi tsokaci a kan kalma ta da ne kalmar demokuraɗiyya da muke cewa jama'a ba ita ce siyasa ba fa dan boko ku je ku koyi hausa ku koyi larabci duk wanda ya fassara demokuraɗiyya da cewa siyasa ya yi ɓanɓarma bokon su bai cika ba kamar waɗanda suke fassara youth service zai ce bautar ƙasa kamar waɗanda suke fassara bid'a da kafirci ko kuma bid'a da kiɗan kalangu da abubuwa ire ko zuhudu gudun duniya waɗannan na daga abubuwan da dole a je a karanta a ilmu fassara a translation technique ya ake fassara jama'a kun je kun fassara youth service da cewa bautar ƙasa idan mahaifi ya ji an ce bautar ƙasa sai ce kaɗi jan wallahi ne Allah nake bauta ba na bauta a ƙasa don haka ba zan je ba amma kalmar sabi kalmar sabi tana nufin bauta to na kai janareta na sabi ina ma'anar wannan na kai shi bauta kenan ana ta ana bauta ne a kun ga wannan wato abin ta kai shi sai a ɗauki ɗasalin alin cikakken ba yake shi a kai shi makarantar boko kafin ya gama bokon wai sai ke wai shi wai ba ya iya gane hausa sosai wai zai iya fassarawa wai da Allah ne kalma kaza da hausa ta ji ko dan wai hausa ta dace a boko lakka an aka kira shi da hausa ya ce ce wai ban iya hausa ba amma shi zai iya lakka da turanci hausar uwarka ubanka uwarka ba ta karkara ba hausa ba ta jin ko abcd ubanka tantakarin ba hausa ba ya jin ko ɗaya amma sun ɗauke ka salin alin sun saka ka amma wai ka je ka dawo mutum ya ce saboda haka waɗannan ɗan bokan su suka je suka irin waɗannan fassara ba su nan su ne a labarai ku je ku ji sai daga an ce sakataren dindindin sakataren dindindin wai ya fassara famanan sakatare kenan famanan sakatare wai famanan dindindin wannan translation ɗin is too direct ya yi kai tsaye da yawa kuskure ne irin wannan in ka zo fassara na daga cikin shiru da za ka duba akwai duba al'adu da ɗabi'un mutane yaya suke magana na kawo muku wannan a baya in ka je ingila ko amerika ko ta ƙasa ta turai in kai siyayya a supermarket in ka miƙo maka kayan da ɗan tikiti ko ɗan rasid ko ɗan menene menene da suke bayarwa sai ka ce thank you love you yanzu wannan al'adar su ce kai maka godiya kuma ta nuna kauna gare ka sai kuma ɗan afirka in an ce i love you to wata ma'ana ce daban yanzu soyayya ce ta taso sai ka koma gida kana gyaran fuska da sake da wasu kama ka ai mata ce tana son ka kaga da ka san al'adar su ba a nan ya sa ka kasa gane ma'anar love you da take maka shi ne waɗannan kurakuran da suka faru su suke wahalar da mu haka zo aka fara wa'azi zuhudu aka fassara zuhudu gudun duniya don haka ya ce to ba abin da ya haɗa malami da duniya ba abin da ya haɗa malami da duniya a ina zai samu lahira an gaya muku duniya gidan banza ce muhimmancin duniya bai gaza muhimmancin lahira ba domin a duniya ake neman lahira in ba ka san duniya tafi lahira ka je ka gani in yanzu yanzu in ba ka san duniya ka kusa kanka ka je lahira ka ganga ka ga wurin gaba da ce saboda tsadar tsiyayyar duniya ce ta sa ka gudu lahira ka gan ba kai ka wuta ba kuma don ya yi ce ka baro duniya kuma ba a taho da kai ba jama'a mun gane wannan da kyau ko ya ce saboda haka komai sai an tsaya an yi shi yadda ya kamata jama'a kar ku fassara zuhudu gudun duniya sai a ce annabi ya ce fattaku duniya wa takun nisa'a sai ka ji malamai sun fassara ku guji duniya ku guji mata in ka guji duniya ka kuma ta zama ta wasu inda fassara ta ce a guji duniya to a guji mata har da uwarka kenan sai ka ce ku yi takatsantsan da duniya kuma ku yi takatsantsan da mata sai ba hauke ji fassarar ka ta fassari amma ya ce a guji duniya a guji duniya a tafi lahira kenan in ka ce a guji mata a rabu da mata kenan to in duk ka rabu da matan duniya ka da masallaci uwarka ba saboda haka dole ne malamai bayan kun koyi karatu sai kun je kun koyi ilimi game da yadda ake fassara ba ka iya fassara yare zuwa yare sai ka kware a harsunan gaba daya sai ka kware a harshen larabci sai ka kware a harshen turanci sai ka kware a harshen larabci sai ka kware a harshen hausa daga harshen da kake yi fassara zuwa harshen da kake fassarawa zuwa gare shi dole sai ka kware a kan waɗannan abubuwa to sakamakon waɗannan irin abubuwan da suka faru jama'a a lokutan baya in aka ce bid'a a ƙasar hausa kalangu da kiɗe-kiɗe shi ne bid'a sai a ce wani akwai son bid'a ana kalangu gidansa ana kaɗe-kaɗe kenan haka za ka sake munin fassara da zarar ka ce bid'a sai a ce kafirci da ka ka ce babu imamatul masini wal mubtadi'i babin da ke bayani akan limancin ɗan bid'a da wanda ya shiga fitina sai a ce shikenan sun ce za a bi kafirai sallah dole ne ku karɓi gaskiya ku karɓi cewa kuna da na ƙasa sannan sai ku karɓi menene abin da yake daidai amma wallahi ta hatta gidajen rediyo in kana saurare ga shi nan suna cewa su ɗan jaridu ne amma sai ka ji wajen fassara sai a kuskure daga abin da ya kama don me za a fassara famanan sakatare a ce sakataren dindindin dindindin a wurin da hauke har abada kenan sai ka ce da hauke babban sakatare sai shi kenan sai gane amma in kace sakataren dindindin to permanent din kayan mata word to word translation sannan is not accepted a wannan guri to saboda haka kuma mafi yawancin mafi yawancin translation in za ka yi wallahi in baka yi free translation ba fassara mai yanci galibi sai an samu ire-iren waɗannan kura-kura abin da nake so in ce shi ne kalmar dimokuraɗiyya da aka fassara ta da cewa siyasa wannan na daga kurakuran da aka yi sakamakon wannan kullum za a ji muna sukar demokuraɗiyya sai kuma a koma a ji an ce mun ce kuma mu ɗan siyasa ne sai a ce a'a kun ce demokuraɗiyya kafirci ne kuma ku kun ce ɗan siyasa ne ku siyasa daban demokuraɗiyya daban demokuraɗiyya wani maguzanci ne da wasu maguzawa suka tsaya suka tsara amurka ta tazo da shi ta zo ta haɓaka shi a wannan zamanin shi ne irin tsarin mulkin da take gudanarwa da sauran ƙasashe waɗanda suka yarda da ita siyasa kuwa tsari ne na mulki irin wanda Allah maɗaukakin sarki ke aiko annabawa da shi irin yadda za a mulki mutane a bisa dokar littafin da Allah maɗaukakin sarki ya aiko shi yasa Bukhari da Muslim suka rawaito sahihin hadisi karanta riyadu salihin ba ka da Bukhari da Muslim maza Allah yake kanat bani Isra'ila tasusuhum anbiya'uhum bani Isra'ila annabawan su ne suke musu siyasa ina ma'anar siyasa anan shugabanci karanta malam Abdullahi Gwandu a cikin littafin shi tabi'ul hukami fima lahum wa alaihim min al-ahkami karanta babi na biyar ka ji abin da yake yake siyasa nau'i biyu ce akwai siyasa azzalima ita ce wadda ake mulki a ƙafe wa mutane haƙoƙinsu a ƙi musu adalci akwai kuma siyasa adila yake ita ce siyasa da za ta tabbatar da adalci da bin dokokin Allah a ƙarƙashin littafin Allah a bayan ƙasa yake wannan ita ce annabawa suka zo da ita yake don haka mutumin da ya suka dangane da siyasa da yana sukar khulafa'ur rashiduna ne da sauran manya-manyan salihai da bayan Allah yake sakamakon yancan kuskuren da aka samu yasa wasu suke sukar siyasa saboda haka jama'a ina yin waɗannan bayanan ne saboda yanzu ko da muke tare da kai a nan zari yana da sauƙi ka fahimce ne amma wasu suna can suna cewa don menene albani zai ce shi ɗan siyasa ne to jama'a duk wanda ke shakka ni ɗan siyasa ne sanda aka yi siyasar nehu da npc a lokacin ban da wayo amma sadda aka yi siyasar prp da npn tun lokacin duk wanda ya sani ni dan npn ne tun lokacin ina siyasa ni npn ne ba prp ba ba na jam'iyyar talakawa har abada kuma ba zan yi ba yau ka san wannan kuma a yanzu ma ni dan siyasa ne kuma pdp nake ba npc ba ka ji wannan yau saboda haka jama'a ku ji wannan siyasa daban dimokuraɗiyya daban duk wannan aikin da muke mu demokuraɗiyya muke so mu rusa duk in ka ji mun shiga siyasa mun shiga ne don mu rugurguza demokuraɗiyya duk inda ka ji mun shiga mun fita duk wannan karatun da muke da wannan fasara demokuraɗiyyar muke so mu rusa duk abubuwan da muke a ƙasar iraki da afghanistan da syria da saudiya duk abin da yake faruwa demokuraɗiyya muke so sai mun bata kashi sai mun rusa ta me muke so mu kafa a siyasa shar'iyya في إصلاح الرأي والرعية سياسة مثل سو مكفى في شرائع المسلمين أما بذات السبكة ولا في أي برجزة ديمقراطية saboda haka wanda ya zannana bin demokuraɗiyya ranar alkiyama ta ake tashi ya bi ta mai bin constitution ta kika bi shi mai bin shafiya ne imamuwa ne sahibin karamatuwa ne ta kika bi shi duk wanda kake bautawa a nan duniya shi za ka bi ta a dandalin kiyama ka kaɗa ta kanka lokaci sai ka inda aka kai aka komo kawai ka tsaya ala ilaha illallah jama'a mun gane wannan da kyau ko Allah madaukakin sarki ya taimake mu saboda haka ina ne wato wannan maganar fa na yi ta ne a Maiduguri wasu suka ka bugowa malam wai kai dan siyasa ne nake so sai ka nake tun da uwarka ta haife ka ka san ni dan siyasa ne yanzu ya rage hukuncin musulunci ko na yarda ko na abin nan sai a kai majalisar malamai ta kasa baki daya ko kuma rabe da wurin su jin ba ga wurin su usaini da sauran mutane sai su zama mutum ya je ya yi boko ya je ya yi boko an tura shi sabis ya ce ba zai je sabis ba ya saboda bautar kasa ne idan su jahilai sun yi fassara ba daidai ba kai sai ka ce sabis da word sabis yana nufin bauta ne a want to go and serve the country idina zan je yi wa kasar ya danne to kai karatu wannan karatun ma da kai haka ne shi ma sabi shi jama'a mun gane wannan da kyau ko ba an ce ne ya aka ce go to the toilet and do your business there a ban daki zan je yi business kaga to ka gani business the word business shi aure shi kasuwanci kai abin da ya sani kenan amma kashi da za ka je kai a ban daki za a iya kiran shi business harka ya kasa biya bukatar ka anan sai da haka ku je ku koyi ilimin jama'a in da haka ba za ku koyi abubuwa ƙarshen lokaci ku zo ku nadama musamman matsala akan fassara din nan wallahi matsala akan fassara tana wahalar da yan bana bakwai abin ta kai shi kuma larabcin ba iya shi ba hausar ma ba iya ta ba shi ke nan sai ta kwari da wajen fasara amma dimokuraɗiyya daban siyasa daban jama'a ta kamata ku ga nan Allah ya kiyaye yawa shi ne sai annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yake wa tabqa hadhihi al-ummati fiha munafiquha abin da zai rage shi ne wannan al'ummar ce ta rage a tsaye kowa ya gaisaye ya bi abin da yake bautawa sai al'ummar muhammadiyya ita za ta rage a tsaye amma kuma ana cuɗa da munafukai don duk inda ake ana cuɗa da munafukai to don haka sai al'ummar muhammad sallallahu alaihi wa sallam fa ya'tihim Allah azza wa jalla sai Allah ya zo musu mai buwa da ɗaukaka fa yaqulu sai ce ana rabbukum ni ne ubangijinku a wannan lokacin aka ce zai zo ne da sura wadda take ba surar da ya bayyana ba wato sura ce ta jarabawa shin za su gane Allah da surorin da aka siffanta ko kuwa yasa ake so duk siffar da Allah yake yana da ita sai ka tsaya akan haka duk siffar da manzon shi yake yana da ita a cikin hadisi sahihi sai ka tsaya a haka sai Allah ya zo a wata sura ta ya kulu na sai su ce haza makanina hatta ya atiya na rabbina muna nan tsaye har sai ubangijin mu ya zo fa idza jaa rabbina arafnahu idan ubangijin mu ya zo za mu za mu gane shi in ya zo fa ya atihi lillahi ke sai Allah ya zo musu a surar da ya karantar a cikin littafin fa ya kulu sai ce ana rabbukum ni ne ubangijin ku fa ya kulu na sai ce anta rabbuna tabbas kai ne ubangijin mu fa yad'uhum sai Allah ya kiraye su to ku zo fa yudrabu siratu baina zaharanai jahannama sai a ɗauko sirati sai a ɗora a buga sirati a saman wutar jahannama mahallin shahid kenan tsakanin karatun da muke a yau da wannan babu sai a ɗauko sirati sai a sa a saman jahannama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake fa akunu awwala man yajuzu min ar-rusul bi ummatihi ni ne farkon wanda zan fara wuce siraɗi ni da al'ummata daga cikin manzanni ma'ana kai ɗin nan da kake rena kanka to ba renan ne ba ne ba wulaƙantacce ba ne sun kiyama ta tashi matuƙar duniyan nan kana tare da muhammadu manzon allah sallallahu alaihi wasallam to sa'ad da kiyama ta tashi kana cikin al'ummar ki sai ka riga annabawa da manzanni ƙetare siraɗi me yasa saboda kana tare da fiyayyen halitta haka abin yake idan aka ce yau an zo za a shiga jirgi gannawa ne gannawa ne mai martabawa ne sai zan kai kana rike da jakar ganna kana jin za ka ainihin wato koma can baya cikin talakawa sai gwamnoni sun gama shiga gwamnan kana shiga tun da kana rike da jakar ki sai ga ta yanzu albarkacin kana rike da jakar gwamnan ka sai ka riga gwamnan wata jihar da mai martabawa na shiga haka ne ba don ka fi mai martabawa na martaba ba ko ka fi gwamnawa na excellency ko a'a abin da yake faruwa kenan anan al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallama za su fara ƙetare siraɗi su riga kowace al'umma su riga kowace kowane manzo ne yasa saboda suna tare da kiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam wala yatakallamu yawma idin ahadin illa ar-rusul a wannan rana babu wanda ya ishe magana ta sai manzanni mai qur'ani yake la yatakallamuna illa man azina lahu ar-rahman ba wanda ya ishe magana a wannan rana sai wanda Allah ya miki izini ina ga ba buɗe baki zai ta surutu ya faɗa abin da yake ba sai ce ne wa qala sawaba shi ma magana da take daidai wa daida ita zai faɗi kai yawan masana miki magana za a yi zai faɗa ya faɗa ba wai tashi zai ta jawabi a dandalin kiyama ba don an ce yayi jawabi a'a manzanni ne kaɗai suka isa su magana jama'a don haka duk wani shehi duk wani imami duk kowaye ta aje ba wani sahabi ba wani ahlul baiti manzanni sun suka isa su magana a wannan rana wai su ma manzannin ne za su faɗi ne manzo Allah yake wa kalamur rusul yawma idin Allahumma sallim sallim kuma maganar da za su yi ita ce ya Allah ka rufa mana asiri ya Allah ka rufa mana asiri kowane manzo kalmar da zai faɗa ke ba ta tashi zai ya kafa wani mimbari yana kiliya al'umma ke su yake ba addu'a yake shi ma wai wanda ma'ana addu'a ma baka isa kai ba sai an baka izini addu'ar ma Allahumma sallin sallin ita ce maganar da suka isa su ma dan manzanni ne وفي جهنم كلاليب مثل صوت الثعبان من ذا الله يكي أتكين وتجهنم أكو كلاليب قوجيوي kamar ainihin sauki sa'adan tsaya ce irin tsaya da bahaushe zai ce mata zarna ko haka ma'ana zunguroriyar tsaya ce sun ke su ne ke su ne ke ta tafi sai ta lankwace kuma to ga ƙungiyoyi nan an an an rafe su kuma na jahannama ta zo wucewa mala'iku suna sa ƙungiyoyi suna sa su fito ka faɗo ciki har ra'aikin saukar sa'adan manzo Allah yake kun taɓa ganin wannan tsaya irin saukar sa'adan irin wannan zarnako qalu na'am suka ce eh mun taɓa gani qala sai ce fa innaha mithlu saukar sa'adan to kamar wannan tsaya take ghaira annahu la ya'lamu qadra idhanha illa Allah sai dai girman ta wannan kwatanci ne amma girman ta Allah ne sai ya san yadda girman ta yake amma yadda ta ga wannan tsaya ne ke tsawo ke tsawo ta koma ta lankwace daga kanta to haka ita ma wannan kugiyar take amma girman ta kan Allah ta dai ya sani tattafin nasa bi a'malihim za ta rinka tafto mutane an gane wannan tana kowa mutane bara tana bugo su saboda ainihin ayyukansu da gargadon ayyukansu fa minhum man yubaku bi amalihi daga cikin mutane akwai wanda wannan ainihin kugiya za ta tuntuko shi ta jawo shi cikin wutar jahannama ya zauna saboda aikin shi ya gama lalacewa wa minhum man yuqardalu daga cikin mutane akwai wanda da laurafi zai tsara ka yana laurafi akan siratin ana ana fatke shi yana fujewa ana jin shi yana fujewa haka kuma yanzu sannan ya ƙetare hatta idza arada Allahu rahmatan arada haka al'amarin zai ta faruwa har sai Allah ya nufi ya ji kan waɗanda ya so min ahlin nari daga cikin yan wuta an taru a wuta jirgin don Allah ya nufin ya ji kan wasu musulmi waɗanda musulmi ne amma da jinsu ya kai su wuta amar Allah mala'ikata an yi hirju man kana ya abudullah sai Allah ya ce mala'iku ce duk wanda ya kasance a duniya yana bautar Allah yana sallah yana azumi yana faɗin kalmar shahada ku je ku fito da shi tsautsayi ne yanzu ya kawo shi cikin wuta saboda yana yin wani sako daban da ya arje na hulce mala'iku sai su je sai su fito da shi wa ya arifu na hun bi asari sujudi manzon Allah yake mala'iku in sun shiga wuta da yaya za su gane waɗanda suke faɗa zama musulmi ne waɗanda suke musulmi ne annabi yake za su gane su da ainihin alamomin sujuda da ke goshi da hanci da ƙafa da hannaye da gefen yatsu da sauransu yanzu dan uwana ta ji muhallin shahid na bukhari ke wannan hadisi yana bayyana falalar sujuda ko baya bayyana ma'ana sujuda kwaya ɗaya in ka taɓa yin ta saboda Allah ka mutu ba kafiri ba kana musulmi ko wani laifi ya kai ka gidan wuta waɗannan gaɓoɓi wuta da za ta ci su don haka an shiga ceto za a iya gane ka sai a tsamo ka sujuda ka yi falala ko ba ce ba in ba ka sujuda sai dai ka je can ka zauna kai cikin duka wa harrama Allah ala an-nari an ta'kula athara sujudi saboda Allah ya haramta wa ainihin wuta da ci gaɓoɓin sujuda da ya kurjuna minan nari sai waɗannan mutane su fito daga wuta fa kullu bin adama fa kullu bin adama ta'kuluhu an-nari illa athara sujudi dukkan jikin mutum inda aka jefa shi wuta to sai ainihin wuta ta ci sai dai wuraren sujuda fa yakhrujuna minan nari qad intahu sai su fito daga wutar jahannama sun yi sukut ma'anar kalmar intahu sun yi sukut in baki ne sukut in gane jawur ma'ana wannan sifa ce idan konewa ake kurmus sun kone ma'ana duk wata sifa don wutar jahannama ba a san yadda al'amarin zai kasance ba a nan duniya in mutum ya kone ya kone ya kone me yake yi baki yake to karfe in ya kone ya kone shi kuma ba ya yake to kaga wutar jahannama kuma mun karanta a cikin hadisi cewa ɗaya ce wannan wutar duniya ɗaya ce bisa saba'in ta lahira to in baki ake sun yi baki cikin in ja ake sun yi jawur in kore ake sun yi tafai duk ma da yadda ake sun sun gama kaiwa matuƙa ba ma na fatan mu san kalar da ake gama don babu bukata a sani wannan zai da wani amfani ne sai yusabbu alaihim ma'ul hayati sai a ɗibo wani ruwa sunan su ruwan rayuwa sai a yayyafa musu bayan buki na sai su toho su sake ɓuɓɓugowa su zama sababbi kama tambutul ibatu fi hamili sauli kamar yadda ciyawa take ainihin fitowa daga gefen ainihin wato abin nan fi ruwa akwai wata ciyawa wadda yanzu yanzu nan in dabbobi suka zo suka cika minti biyar sai ta sake tohowa to ita ce annabi yake sukanta ita ce al'ibatu an fahimci wannan da ke ko al'ibatu thumma yafrughu Allah min al-qada'i bayna al-ibad a wannan yini sai Allah ya zo ya hukunta ya gama hukunci tsakanin bayi dan wuta sun tafi ta gaba daya dan aljanna sun gama tafiya gaba daya jama'a mun gane waɗanda suka rage za a ɗan fito da su daga cikin wuta duk an fito da su yanzu duk wanda ka ga ya rage a wuta to kafirci ya zaunar da kowa ya gama shiga da shi ke nan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa yabqa rajulun bainal jannati wan nari wa huwa akhiru ahli an-nari dukhulan al-janna sai ya rage saura mutum ɗaya sauran an fito da su daga wuta an yafe musu an kai su aljanna to amma ga wani mutum ɗaya shi an fito da shi daga wuta amma bai kai aljanna ba me yasa ba shi da aikin alheri gaba ɗaya a rayuwar shi gaba ɗaya sharri ya ta kullawa amma kuma dai musulmi to an fito da shi daga cikin gidan wuta amma ba shi da aiki kuma da zai kai shi aljanna to sai aje shi a tsakiya muqbilan bi wajhihi qibalan nar sai a ce a fuskantar da fuskar shi ta rinka kallon wutar jahannama فيقول يا ربي إن ذاتي يا ذاتي ko sanyi sanyi don ka gane wutar jahannama ko ma'aikata ma'aikata ce akwai inda yake da bala'in zafi za a zartar da mutum akwai inda yake da tsararan bala'in sanyi akwai inda in jahannaman ta kai ta kai ta kai ta kai sai kuma ta dawo ta zama sanyi kamar yadda sai wuta ta haɗu ta haɗu ta haɗu a cikin wata na'ura da ake cewa firij sannan sai ta zama ne sai ta fara zama kankara wuta ce sai bala'i sai ta koma ta zama kankara a nan duniya ke wannan to jahannama ma akwai inda in zafi ya zafi sai ta koma ta zama kankara sai a saka wannan mutum yana kallon wuta san wannan mutum sai kai kullu sai ce ya rab ya ubangiji isrif wajhi anin nari Allah kai mun arziki ka juyar da fuska ta in daina kallon wuta kad kasabani rihuha koyinta ya fitine ne wa haraka ne zaka'iha kullunta kuma yana kona ne sai ya kole shi Allah ya ce hal asaka in fa ila zalika bika an tas'ala ghayra zalik akwai fata akwai yiwuwa in aka yi maka wannan arzikin da za ka sake roƙon wani ba ka tabbatar iya abin da kake so kenan akwai da fuskarka daga wuta sai ya kole la sai ce wa izzatik na rantsi da buwaya ta Allah ba zan roƙi wata alfarma ba alfarma kenan akwai da ni daina kallon wuta wa yi Allah ma ya sha'u min ahadin wa mithaqin wa yi wa Allah duk ya alƙawari yace ya alƙawari ba abin da zai sake roƙo fa yasrifu Allah wajhahu an an-nar sai Allah ya kauda shi daga wuta to sun ka shiga da jahannama aljanna to yanzu kuma an kai da shi ya dawo yana kallon aljanna to kuma da ya hango bahaja irin ni'ima kwarji ni'imo alheri da ke aljanna sakata na sha Allah an yi suka ce shiru gwargwadar da Allah ya sai yana tunani kenan to ba da daɗe wannan bane alƙawari kuma dai abin da ya Allah bai kiyaye sun matsala sai ce kai gari da zuwa ya Allah ya rab ya ubangiji kaddin ne inda babu aljanna a dan gabatar da ne ko sa aljanna kai dan ki akai ne ciki ba sai yaqulu Allah lahu sai Allah yake da shi alaysa qad uqita qad aqaita al-uhud wal mithaqa Allah tas'ala ghayra alladhi kunta fa'alta ba kai kai alƙawari ba za ka sake roƙon alfarma ba bayan da ka roƙa sai ya rabbi sai ya Allah la akunu ashqa kalbi ka kaka bai ne ni kadai ne maciya shi ɗan wuta da suka fito an yafe musu shi sun shiga aljanna ni kadai ne ya Allah kai ka mana asiri sai ya kudu sai Allah ya ce fa ma asirka in a'tita zalika Allah tas'ala ghayrahu ya kai alqawari in har aka yi maka alfarma aka ainihin wato matsa da kai kofar aljanna kana dandamalin kofar gidan aljanna ba za ka sake roƙon alfarma ba kura da fa yaqulu la da zan saki ta haɗu da zan saki ba wa izzati kama rantsi da buwayarka la as'alu ghayra zalika wallahi da zan sake roƙon wata alfarma ba kofa aljanna sai in aka aje ni na more fa yu'ti rabbahu ma sha'a min ahdi wa mithaqin sai alƙawari ga Allah madaukakin sarki iyakar alƙawari to me zai je baya sai kaddimuhu ila babil janna sai Allah ya dauki shi sai kai shi kofa aljanna din fa iza balaga bab kofar aljanna tana dandamalin kofar gidan aljanna da za ka sake roƙon alfarma ba sai ƙuli la da zan sake ba wa izzatu kana rantsi da buwayarka la as'alu ghayra zalika wallahi da zan sake roƙon wata alfarma ba kofa aljanna sai aka aje ni na mori fa yu'ti rabbahu ma sha'a min ahadin wa mithaqin sai alƙawari ga Allah madaukakin sarki iyakar alƙawari to me zai biyo baya فيقدمه إلى باب الجنة في الله يدعوكي في كنت كوفر الجنة دي. فإذا بلغ بابها إذا يكون كوفر الجنة رأى زهرتها وما فيها من النظرة والسرور إذا يجئر قلي جدا الجنة يجئر نئمة دكي جدا الجنة da farin ciki da ke gidan aljanna fa yaskutu ma sha Allahu an yaskutu sai shiru gargadar da Allah yake sai ya kone sai ce ya rab ya ubangiji ka a gaji da ni dai a dukkanin janna shigar da ni aljanna ya Allah sai ya kone Allah ta'ala sai ya kone Allah ta'ala sai Allah ya ce wai haka ya nan adama kai san ka ya dan adam ma an daraka me ya kai ya daraka a hankali a hankali kana sara kana sara ka yi yaudara a duniya yanzu a lahira ma kana yi ka ce a kai ka aljanna kai tsaye sai ka ce a jiyar da fuskaka daga wuta daga nan kuma ka ce a kai ka kofa aljanna daga nan kuma ka ce a kai ka gidan aljanna kaɗan kaɗan ka iya yaudara alaysa qad a'tayta al-ahda wal mithaqa an la tas'ala ghayra alladhi u'tita ba kai ce alƙawari da bayan alfarmar da aka yi maka baka sake roƙon wata to qul ya rabb sai ce ya ubangiji la taj'alni asqa khalqi kar ka bari in zama ni ne mafiyaci cikin halittarka kowa ya shiga aljanna ni kaɗai na rage فيضحك الله عز وجل منه في الله يمشي داريا yanzu wannan na daga cikin ahadisu sifat ya tabbatar da Allah na dariya ko to sai ka faɗi haka sai ka wuce haka sai baya dariya sai kuma ka ce a farin ciki wai ka ce ai an ce Allah na dariya an nakasa Allah saboda mutane na dariya Allah ma na dariya to ba zai yi ba sai ka ce a ce farin ciki sai a ce to farin cikin mutane ba sa yi ka kaga ramin da ka gudu ka sake fadawa to tun farko ka faɗi da yadda haka Allah azza wa jalla min sai Allah ya musu dariya sai ka wuce kana karanta ya yara suka ce malam Allah ma na dariya ne sai ka ce i irin taya sai ka ce a alaika ka musulmi sai ku kenan sai a wuce yawwa amma a kan wannan sai a littafi guda ana son yi sai an kawar da cewa Allah baya dariya sai ka karanta littafin ibn taymiya al-aqidatul wasitiyya shaykh al-islam ibn taymiya wani mutum yazo daga kasar wasu ta iraki yace an je ƙauyen mu ana wa'azi an ce wani malami ya fito ya ce Allah na magana Allah na da ido Allah na da ƙafa Allah zai zo a ranar alkiyama Allah yana dariya shin haka ne ibn taymiya ka faɗi yace gaskiya ne na faɗa mai tambaya yace to ina hujja yace zaina zuwa sallar la'asar sarki ya tabbata ga Allah daga sallar azhar zuwa sallar la'asar ibnu taymiya ya rubuta littafin al-aqidatul wasitiyya shi ne ya danka mai don haka aka sanya wa littafin suna al'aqidatul wasitiyya li'anna sahibal asla ja'a min baldati wasit saboda mai tambaya ya zo daga ƙasar wasit to ka je sai ka ga bayanan irin wannan amma sai a zo a ce a'a ta a ce Allah na dariya to duk in aka gama surutun gaba ɗaya da rabbi sai ka ce Allah gafa ta malam to fassara mana wannan wurin fa yada akullahu azza wa jalla min in ne yayin kiya ne malamin sai ce ban faɗa ba ba zan faɗa ba mu wuce ka ji mugu ba ka faɗa ba ba za ka faɗa ba wai ba zai ce Allah na dariya ba ba zai fassara ba to wata fassara ya kamata a wurin a wuce kawai kun gani ku wahalar da kanku ku wahalar da al'umma ku fassara mutane qur'ani da hadisi in kuka nemi zarbaɗi sai ku ce a'a fa yada akullahu azza wa jalla minhu sai Allah madaukakin sarki sai miki dariya thumma ya'zanu lahu fi dukhulil janna sannan sai Allah ya mai izini to ta kika shiga aljanna sai ya qulu lahu in ya shiga aljanna din jama'a wannan fashi ne na karshen shiga aljanna an waye gari kiyama ta ma yana wuta amma saboda ya mutu da imani an fito da shi daga wuta yanzu ya shiga aljanna yanzu ba a dakarar waɗanda fa za su tashi irin su ukkashi waɗanda za su shiga karan farko ba a magana irin annabawa da salihai da manyan bayan Allah kamar waɗannan su sun daɗe aljanna wannan gagarmaya ce ake ce ana ciccikawa ana ciccikawa da falala da tambaya da roƙo da tawassuli shi ne ya samu kaiwa da wannan matsayin amma da ike ya zama ɗan aljanna yanzu yanzu kuma shi ke nan al'amari ya yi kyau tsakanin shi da Allah bayan Allah ya ce ka ce shiga aljanna sai kuma ya ce tamanna to ka fara buri ne kake so kuma faɗi duk abin da kake so tun da ka shiga ka ya tamanna sai buri yana son kaza yana son kaza yana son kaza hatta idan kata a ummiyatuhu har sai burace-buracen shi sun ƙare wani yaro ana karatu ne yake baba akwai ice cream a aljanna nake fiye da ice cream ma nake kai za a sha daɗi a aljanna shi ya yaba da ice cream malam ice cream ya kwanta ne in an ce ne kake son ki ki ice cream ne in dai akwai ice cream ki ice cream kai yake jama'a mun gane wannan da ke sai da wani haka da haka wani malami ya yi wa yara wa'azi ya musu wa'azi game da inabi suka ci daɗi inabi inabi inabi akwai inabi a aljanna wannan sai wani yaro ana karatun qur'ani yana surutu sai malami ya ce ba za ka ci inabi ba kai na aljanna ai sai ki ya tawo gida ransa a ɗace lafiya ya ce malami ya ce ba zai ci inabin aljanna kuma mun gane wannan da kyau to yanzu nan ya gama burace buracen sa har sai burin ya kare kalan Allah azza wa jalla sai Allah ya ce shi ka bara ka to bara ka zama da kaza ka bara ka ce kana so kara mana ka bara ka ce kana so kara mana aqbala yuzakkiruhu rabbuhu azza wa jalla sai kuma yanzu ubangiji ne ma zai rinka tuna mai burin ya gama karewa dan adam a ce har buri ya gama karewa har ma Allah ne zai hatta idan tahaddihil amani har sai burace-buracen sun gama karewa abin duk da ya kamata Allah ya nuna miki kala Allah ta'ala sai Allah ya ce maka zalika wannan abin da ka karba ta ɗiba to an ba ka shi wa mislihu ma'ahu kuma an ƙara maka minti biyu kala abu sa'id al-khudri li abi hurairah radiyallahu anhuma abu sa'id a cikin tashi riwayar sai ce inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama abu sa'idin ya ce ni kuwa manzon Allah ya ce da ni ne kala kala Allah azza wa jalla laka zalika wa ashratu amsalihi minti goma kai abu huraira ya zaka ce minti biyu kala abu huraira abu huraira yace lam ahfaz min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam illa qawluhu laka zalika wa mithluhu ma'ahu kaɗai ni abin da na haddace shi zan karanto yanzu Allah ya ce minti biyu abu sa'idin kuma ya ce annabi ya ce minti uku to yanzu wannan saɓani da minti goma wannan saɓani kenan wannan saɓani ne a turanci amma a hakikanin al'amari kowa yana karanto abin da ya ji yawa mun fahimci wannan da kyau ko wannan ya ji minti biyu wannan ya ji minti goma cikin falala Allah mai zai hana in an ninka mai biyu a sake riƙanyawa kuma ya kai goma jama mun gani sannan wannan ya nuna kowane sahabi yana da taka tsantsan wajen ruwan ko abin da ya ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai ɗibo na wani ya kwari ba ya haɗa da nasu ba kowa ya tsaya a kan iyakar abin da ya ji قال أبو سعيد أبو سعيد يقول إني سمعته يقول ذلك لك وعشرة أمثاله ni kan na ji da kunne na manzon Allah yake za a ninka mai abin duk da aka ba shi sau goma to makasudin kawo wannan hadisi shine maganar sirati da maganar ganin Allah madaukakin sarki a cikin aljanna da maganar makamantan waɗannan abubuwa babu shakka dangane da wannan wannan shine hadisi na ɗari takwas da shida a cikin babu fadli sujudi kamar da na karanto mana jama'ar musulmi kaɗai na ta mana wannan hadisin ne domin mu mara baya da kalmar da ibn abi zaid al ne yake faɗi dangane da wa anna sirata haqqun lallai sirati gaskiya ne abin da muke roƙon Allah madaukakin sarki Allah ya kaitar da mu sirati lafiya imani daga cikin siffa daga cikin siffofin muminai shine yadda da cewa manzon Allah yana da wani tafki kuma manzon Allah yana da tafki guda biyu ɗaya a cikin aljanna shine ake kira alkautar ɗaya a wajen aljanna shine wanda ya shahara da alhaudu haudun nabi sallallahu alaihi wasallam tafkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kofar gidan aljanna wannan tafkin yake amma alkausara da Allah yake cewa inna an ataina kalkausara alkausara wannan nassin hadisi ya bayyana cewa wata ƙorama ce a cikin gidan aljanna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al'audu kuma tafki wani tafki ne a ƙofar gidan aljanna na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai sai malam yace wal iman bi haid rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tariduhu ummatuhu imani da tafkin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama gaskiya ne wajibi ne a imani manzon Allah yana da tabbi an gane cewa kuma tariduhu ummatuhu al'ummatu za su gangaro wannan tabbi la yazma umay shariba minhu wanda duk ainihin ya sha ruwa daga wannan tabbi to ba zai sake kici ba aljanna a aljanna babu kishirwa jama'a wanda duk ya sha wannan tabbi to zai shiga aljanna to in ya shiga aljanna sai dai sha ruwa sha irin na marmari yanzu aka gayyaci walima sai ka ga ya ku bayi ɗalibai da an kawo shinkafa da nama sai ga suna ta yaya su wani yana ci har yana tari tana fitowa ta hanci saboda ya daɗe bai ci ba amma za ka gaskiya labarin aka kawo sai sun yi kara an matsa musu za su ɗan ɗibi cokali ɗaya su ce su alhamdulillah wurin da kai kana sa ustazi kana ta tari saboda ta daɗe ba ka sha ba amma shi aka dan kayan ya dan kurba na mukami yake sa saboda ba cikin yunwa yake ba wani fahimci wannan da kyau ko to duk wanda ya shiga aljanna ba zai shiga da yunwa ba ba zai shiga da kifi ba duk abin da za ka ci sai dai ka ci na marmari kawai yawan mun gani to al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za su gangara wannan tabbi wa yuzabu anhu man baddala wa ghayyara duk wanda ya canza manzon Allah addini ya kawo wani addini daban shine baddala da ya canza ya sauya wa gayyara sai kuma ya kawo wani aji na da dubban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma za a kore shi daga tafkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin yadda riwayar Bukhari ta zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake zai hangi al'umma daga cikin al'ummar su sun taho sai ga kuma mala'iku sun sa suna kaɗa su suna kora su yanzu Allah ya ce ku rabu da su su zo ku rabu da su su zo sai waɗannan mala'iku su rinka cewa su ne suka canza addini suka kawo wani bayan kai kare su sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hakan hakan ayi nesa da su ayi nesa da su da annabi ya yi amfani da kalmar ummati al'ummata a wata riwaya kalmar ashabi sahabbaina a wata riwaya usai hadi tasbiri na sahabbai to sai an shi'a suka ce ai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ne su Abubakar ne su Usman ne su ainihin Umar ne waɗanda suka canza wasiyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama babu wani dalili akan wannan jama'a mun riga mun yi bayani a karatun baya sai shi'a wani addini suka kirkiro daban wanda suka gina shi ba akan addinin da Muhammad manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo da shi ba amma فتبدي لك الايام ما كنت جاهلا waɗannan maganganun na daɗe na faɗin sa ana unguwar fiye da shekaru ashirin da suka wuce a lokacin akwai ƴan izali ma da suke ganin kai waɗannan maganganun da albani yake faɗi a kan ƴan shi'a hanya ba ƙari yake musu ba to yanzu duk abubuwan da muke faɗi ɗin nan a can baya yanzu duk sun zo sun tabbatar da su yanzu babu wani ɗan shi'a da zai yi sallah a zahar lokacin ta sallar la'asar sai lokacin la'asar ɗin yayi sai a tashi a yi sai lokacin isha yayi sai a tashi a yi ma'ana su uku ne sallah a yi ne da abubuwan a hankali a hankali in muna faɗi ana zagin sahabbai da ana cewa ƙarya ne to yanzu ga shi ya fito yanzu abin ya zama ba a buƙatar sai ka kawo littafi cewa yan shi'a suna zagin sahabbai amma da a kawo littafi a kawo shafi a kawo jizgi ta ce a'a wallahi gwagwarmaya ake so shari'a ake so to wannan hadisi ne da kai baya nake sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun ga abin da muke faɗi yanzu kalmar ashabu kalmar ashabu ita ce kawai sai suka takaita ta da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ma'ana bayan sahabban manzon Allah ba waɗanda suka canza addini kenan ma'ana sahabban kaɗai za a kora amma bayan waɗanda suka canza addini bayan sahabbai su kuma abin su zo su sha kanki su shiga aljanna kenan kalmar ashabu abin da take nufi ita ce jama'a kalma ta sa'id kalma ce da tana da ma'ana mai faɗi za ka ce sa'idi abokin arziki sahibi abokin fada kana lahu sahibuhu wa huwa yuhawiru abokin muhawara ma sahibi ne man fa'ala sahibukal bariha abokin ka je ya kai abu huraira ya kake daren jiya ne sahibi abu huraira a nan man huwa shekani to saboda haka kalmar sahibu a nan da ɗan ba ta zo da nufin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba amma akwai wani shekani mai suna tijjani ainihin asamawi a cikin littafin shi sun mahtadaitu then I was guided ya kawo duk ire-iren waɗannan ta'awilance ta'awilance amma ga duka karanta mashhur salman wanda ya littafin a hasa'ul musallina ya yi littafi su da guda don rabbi a kan wannan tijjani asamawi a cikin wannan littafin nashi ya sa mai al'intifaru min ashabi wal ma'ana tagazi kawo aiki da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mutan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yin cikakken rabbi ga ainihin tijjani a samawi a kan waɗannan ƙarerai na shi ala ayi halin jama'a sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam in an ce su ne za a kora daga wannan tafki to an fa ta da yawa domin wannan hadisin dai bai bayyana waɗannan sahabbai an dai ce waɗanda suka canza addini to waɗanda suka canza addinin nan su wane ne su dai su a sun ce mutum biyar ne kaɗai da su zama kafirai ba ko kuma guda hudu bayan mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗannan ne kaɗai da su canza addini amma wani abin mamaki ku ji kamar da nake gaya muku a wancan karatu a baya dan shi'a saboda son zuciya da su bi ahlus sunna akan aqidar da ta zo a qur'ani da hadisi gwamma su bi mu'tazila da khawarija yanzu yan ɗariƙa sun zama haka don ɗariƙa suna ji suna gani ana faɗa da su a kan sai abu mazhabin malikiya in ce sai abu malikiya sai abu malikiya amma suna ji suna gani suna mara wa ɗan shi'a baya kaɗai don ɗan shi'a suna faɗa da hadisan manzon Allah da ainihin ahalin sunna to sai karshen lokaci sai tafiya ta yi kuma sai ta zo ta ɓalle tsakani kamar yadda ta taɓa ɓallewa za a je ana faɗa kuma da yan ɗariƙa da yan shi'a saboda saboda ɗan ɗariƙa ba zai da a buɗe baki a ce Allah ya tsine wa abubakar siddiq a ce Allah ya tsine wa aisha mazinaciya ce to in tafiya ta tafiya idan ya buɗe ya ka faɗa haka sai kuma ka zo ka ɓangare sai sa duk wani haɗin kai da aka yi wallahi in ba ƙarƙashin ƙur'ani da hadisi ba wallahi ku bar haɗin kan da kansu zai rugurguje munafinci ne wallahi azimi munafinci ne ko ba hausa yake dodo ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a ce babu waɗanda za a mayar karan bara target kowa ya taɓe cibiyar su sai sahabbai zai haye a ce wannan ne addini na sa faɗa muku duk sanda ɗan shi a yanzu zai magana addini in kana so ka sa miki babban full stop ka ce miki to za mu magana amma gaba ɗaya mu aje sahabbai gaba ɗaya mu aje sahabbai gaba ɗaya a ci gaba da magana shi ke nan ka na ƙurƙusa magana a aje sahabbai gaba daya in an me yasa ka ce ba abin da ya shafe mu da magana yanzu magana addini za mu a wannan karni na goma sha biyar da muke rayuwa ni da kai amma su a ce sahabban manzon Allah su ne za a aje a kan su za a yi magana su ne muka kawo misali in aka zo maganar sahabban sai kuma a koma sai a koma zaɓaɓɓun abubakar umar usman in aka koma matan manzon allah sai a koma zaɓaɓɓun aisha hafsa wannan wani irin cin mutunci ne gaba ka dubi matar manzon allah ka ce mazinaciya ce matar manzon allah mazinaciya tsakani da Allah an mutunta manzon Allah kuma gobe ka zo ka ce azzani la yankihu illa zaniyatan ai wannan aya tana nufin duk wanda kaga ya auri mazinaciya shi mazinaci ne wannan fasara ta kan aka dauko ta aka koma da ita magana ta dawo ne take ne akwai madadi a cikin kalmar ne sai ku koma ku ce wai ana raba kan musulmi ana raba kan musulmi waye raba kan musulmi wanda ya dubi sahabi manzo Allah yake kafiri ne yadda ina far manzon Allah yake kafira ce yadda ina far manzon Allah yake mazina ce yadda bisa abin manzon Allah yake masiya amana aka bibi sai na Umar a ce dan biri ne mabarnaci barna ya kawo a cikin addinin musulunci waɗannan su ne suke haɗa kan musulmi saboda za su zo su bi ku sallah ko yan ɗarika ku tsaya ku yi tunani akan wannan jama'ar musulmi sannan kamar yadda na gaya muku ku je ku karanta littafin da aminu aliyu ya rubuta wanda da shi ake cikin tafiyar ya ga tafiyar ba za ta yi ba tun da an kama abin da baki aka tawo a kai an ce gugar mai shari'ar musulunci an zo ana zagaya a kan sahabbai jama'a wacce gwamnati ce ba za ta yi mu kafa ba ta musulunci sai mun zagaya annabi sallallahu alaihi wa sallam a sahabbai sai an ce abubakar mafi amana ne ya murka mulki to shi ne kamar da na gaya muku can kasusuwan baya na wannan karatun ka suka je ka nema wallahi alam ban san kowane lambar kasar gani cikin da wannan karatun muqaddimar risala cewa mutumin duk da yake bai yarda da khilafa da halifancin abubakar ba matsalar ta zo da sauki sai ka ce musu dan uwa ni ma ban yarda ba tasliman jabaliyyar kenan yanzu ni ma ban yarda ba don haka yanzu mu haɗa kai mu kafa wata ƙungiya sai mun cire abubakar daga kan wannan kujera sai ce to ai ya mutu don ce ke yanzu ya za a yi don ni ba zan bar wurin nan ba sai abubakar ya zama ba shi ne khalifa ba sai aliyu ya zama yanzu mu san yadda za a yi a kafa wata ngo non governmental organization a ji a yi kakkantan sai an cire abubakar daga khalifa an naɗa aliyu ƙarshe ne za a ce an sun mutu da a ni ban yadda ba a je madina a ƙaƙilo abubakar a cire mai rawanin a tafi kufa a je a naɗa wa aliyu in ƙarshe za a ce abu ne da ba zai wato abu ne da ba zai wato me yasa wannan zai zama matsalana ta fi ƙabdiskatu me yasa wannan zai zama abin da za mu tattauna mu aje su gefe guda mana tun da ba zai yi ba mu dubi me zai yi a yanzu a to za a ɗauko wannan ne don a samu damar a zage a ce sun yi kaza sun yi kaza sun yi kaza to shi ne na buga misali cewa sai ka ga wani ƙuli a goshin ubanka sai ka ce yaya aka yi wannan ƙuli sai an faɗa maka lokacin da uwarka lokacin auren saurayi da budurwa shi ne ta mata min mociya shi ne wannan ƙulu ya fito to sai ka ce abin da za a gaba a zauna sai an yi wannan tarihi kuma sai an gane mai gaskiya ko ba za ka yadda ba za a ce wannan ya hanci ku saurara jama'a mai risala zai zo magana a inda zai ce a ainihin kame baki daga abin da ya faru tsakanin sahabbai wallahi ba don mugun abu ba ne zai same shi amma sai zai samu kamar yadda yanzu wancan faɗan uwarka da ubanka shekaru talatin da suka wuce in aka ɗauko shi yanzu aka buga a jarida muka ɗora a kan website wa zai shafa uwarka ko ubanka ko kai kai zai shafa ko ko a ɗauko idan an je an fashe maganar faɗan sahabbai yanzu ba zai taɓa mutuncin su ba ko kaɗan domin tilka ummatin kada halat laha ma kasabat wala kun ma kasabtum wala tusaluna amma kanu ya amalu duk abin da suka aikata ba zai cece ku ba ko misali zarratin amma ba zai shafe su ba duk abin da za a tattauna na cewa sun yi kaza sun yi abin yi tsari a kan kai don su dai gaba ɗaya Allah maɗaukakin sarki ya tattara su manyan su da ƙananan yaran su da matasan su tsofaffi mata maza ya gafarta musu gaba ɗaya cewa sabiquna al-awwalina min al-muhajirin wal ansari والذين اتبعوهم بإحسان سيكون رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار فجيك كرم تسيئي أغن أسوان من آية أكسين الدر المنصوب يكي باباك يرنقيا بألا cewa sahabban manzon Allah gaba ɗaya suna cikin aljanna yake babu kafara ko ɗaya a kanka to saboda haka asalin addinin shi an ci ya gini ne akan duk inda aka tafi aka kawo abin da ake hararawa za a jawo wani sahabi a kala musulmi imamin iraki ya ce ai matsala a sarari take da suka haka ta suka ga ba idda za su iya cin mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine sai suka buga wa matan gidansu ban suka buga wa abokan su ban a cikin gidan manzon Allah fa in shi a ba sai da kowa ba daga Fatima sai Aliyu sai Hassan da Hussein ba za ka taɓa jin suna magana Zainab da Ummu Kulsum ba ina uwar Fatima Khadija ba yiwuwar abin da ya shafe su waɗannan kawai sannan in ka tsaye a waɗannan ɗin sai ka ji wani yana neman yi wa Hassan mugun alkaba'i Hussein kawai wannan ba addini ba ne jama'a kuma wallahi babu alaka don muna gwagwarmayar kafa shari'ar musulunci sai mun zagaya manzon Allah sahabbai babu alaka ko misalin zarrafa babu alaka ko kaɗan a ce ana gwagwarmayar za a kafa shari'ar musulunci amma wai sai an zagi sahabban manzon Allah sai an ci mutuncin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu ba yadda ɗan shi'a zai iya yin wa'azi yayi wa'azi ya zo wa'azi na musulunci sai ya harara da manzon Allah sahabban manzon Allah ko kuma iyalin gidan to ne irin addini ne wannan jama'a Allah madaukakin sarki ke yadda ba dangane da tafkin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam a gurguje nake so in tattauna mana waɗannan gaɓoɓi kamar haka imani dai da cewa manzon Allah yana da tafki wannan abu ne wanda yake wajibi domin tafkin manzon Allah yana daga jimillar abubuwan da manzon Allah ya ba da labari za a gansu a ainihin alƙiyama amma ba a gani ba ya zama gaibi kenan ko to imani da shi wajibi ne dangane da faɗin wannan tafki kuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwatanta wannan tafki da cewa faɗin shi ya kai daga Madina zuwa Sana'a ƙasar Yaman faɗin wannan tafkin ya kai daga Madina zuwa ainihin Sana'a jama'a mun gane wannan da kyau ko sannan yana daga cikin abubuwan da suka zo cikin ainihin game da wannan tafki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tafkin yana ainihin wato ƙanshi fiye da ƙanshin turaren almiski sannan yana da hasken ruwanki fiye da ainihin hasken nono manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake duk wanda ya tashi ba zai sake jin kusurwa ba sannan za a aje kofuna kewaye da wannan tafki waɗannan kofuna yawan su ya kai yawan taurarin da ke sama kowa sai dai zai ɗauka babu da Allah malam in ka sha ka bani kowa zai sha da kofin shi ne jama'a mun gane wannan da ke ko wannan tafki manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya taɓa bayyana cewa ma baina baiti wa minbari rawdati min riyadil janna wa minbari ala haudi tsakanin gidana da minbari na dausayin aljanna sannan kuma minbari na yana nan ainihin wato a tafki na wannan hadisi aka ce minbari ne da za a ajiye manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a dandalin alkiyama wanda wannan minbari yana nan a bakin tafkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kuma suka ce a a mimbarin nan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ake gani a Madina a sadda manzon Allah ya rayu ya bar shi haka to annan daidai nan wurin tafkin ainihin yana wuri ranar alkiyama daidai wurin zai zama wannan tafki ne sallallahu alaihi wasallam farkon waɗanda za su fara ainihin gangarawa zuwa ga wannan tafki waɗannan mutane su ne manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama da kuma waɗanda suka biyo bayan shi da kyautatawa daga ainihin cikin sahabbai jama'a mun fahimci wannan da kyau ko Allah ya ce masa sannan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama har ya kusanta a wani yake cewa talakawa waɗanda suka bi Allah waɗanda saboda talauci har ya kai suna da cuɗaɗɗen gashin kai daga cikin almuhajiruna wal ansar sannan kowane annabi fa daga cikin annabawa yana da tafki amma saboda alheri da albarkar tafkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har a dandalin alkiyama sai a manta wani annabi ma yana da tafki sai tafkin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kamar yadda muka faɗi waɗanda za a haramta wa shan ruwan tafkin nan su ne waɗanda suka canza addini bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa ɗan uwa ka guji kawo wani addini wanda manzon Allah bai bar al'ummarsa a kai ba Allah ya tsare mu waɗannan su ne takaitattun bayanai waɗanda za mu dangane da tafkin ga wani ƙaramin littafi da ke hannuna ka je ka same shi tafsirul karim al-ali في وصف حوض النبي صلى الله عليه وسلم سعيد عبد السلام قال ميلكات الأبصار من البصار سيني تيسير الكريم العلي sauƙaƙe wa Allah wanda yake mai karanci maɗaukaki shi wasu audin nabi game da kisan tafafin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam waɗannan su ne takaitattun bayanai waɗanda za mu dangane da abin da ya shafi tafkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai an zo karatu gobe insha Allah ta'ala za a tashi dangane da والإيمان وأن الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بزيادة الأعمال وينقص بنقصها فيكون فيها النقص وبها الزيادة إن شاء الله تعالى الله مرادتين خلق يكون ملاتية فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله.
الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم هديه شاكر بوطن جماد الثاني هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الشكرة بدو عودة قريب كده جوما شاء كده من دودين بشاء بيو بوطن نوفمبر 1995 kamar yadda aka sani muna karatun sahihul bukhari dai ranaku irin waɗannan ma'anan asabar da lahadi amma kasancewar an buƙaci da cewa ana son ainihin za a yi wa'azi na walima sai na ga cewa abin da yake daidai shi ne wato wajibi ne a faɗakar da mutane game da menene hakikanin addinin musulunci dangane da walima ɗin nan kada a bar mutane suna fi tafiya a kan abubuwa sai ƙarshe kuma sun yi sun saba a ƙoƙarin raba su da shi kuma su aiki sun ji sun gani sai na ga cewa yana daga cikin ainihin abin da yake wajibi a yi bayani dangane da ainihin ƙa'idoji na walima din da kuma abin da shari'ar musulunci take a karkashin alkur'ani da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam za mu tattauna mas'aloli kamar guda goma sha biyu insha Allah mas'ala ta farko azziwaju ni'mat bayani dangane da cewa shi aure ni'ima ce daga cikin ni'imomin Allah wanda ainihin yayi ta ga halittar sannan na biyu hukumin walima hukuncin walima a cikin ainihin shari'ar musulunci ma'ana menene matsayinta wajibi ce ko kuwa mustahabba ce bid'a ce ko kuwa sunna ce to za a bayani a kai insha Allah matsala ta uku shine as-sunnatu fil walima yadda sunna ta tsara abubuwan da ake yi a wurin walima ko kuma a dangane da tsarin walima ɗin sai kuma abu na hudu shine jawazin walimati da ghairi ma'amin ya halatta a yi walima ba tare da ainihin nama ba in nama ya samu to alhamdulillah in nama bai samu ba a yi walima da abin da ya samu sai na biyar musharakatul aghniya'i bi malihim fil walima mutanen da ke da wadata su kawo gudunmawarsu wajen ainihin yin walima نجد كما تحريم تخصيص الأغنياء بالدعوة بيان أكن حرم سواري ما سوى داتا دا ما سكئي وجن جيتا زوا ودينا نبت كما وجوب إجابة الدعوة بيان أكن سوى واجبين أن كرايك وليما فأمسى وكما جيت نتقوى shine al'ijaba walau kana sa'iman mutum zai je wurin da aka gayyace shi walima ko da yana azumi na tara al-iftar min ajli da'i ya halatta mutum ya karya azumin idan na tasawufi ne a kan ainihin wato in an gayyace shi walima ma'ana saboda muhimmancin nasa na tara shi ne na goma la yajibu qada'i yawmin nafli ranar da ta karya azumi din to ba wajibi bane sai ta rama wannan ainihin azumin inda na tasawufi ne sai kuma na sha ɗaya tarku hudur da'awati allati fiha ma'asiya duk walimar da ya zama akwai bid'a da saban Allah a ciki to bai halatta ka je ainihin wannan walima ba waɗannan su ne daga cikin ainihin abubuwan da za a tattauna a kai sai na sha biyu kuma ma yi sahabbu liman habarar da'awa wanda ya halarci walima ɗin ne ake so gare shi in ya gama ainihin cin wannan abinci na walima ya tashi zai tafi bayani na farko kamar yadda muka ce shine bayani akan azwaju ni'matin aure ni'ima ce daga cikin ni'imomin Allah madaukakin sarki wanda ya yi ta ga ainihin wato halittar idan muka dubi abin da Allah madaukakin sarki yake faɗi a cikin alkur'ani Allah yake ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida ya ku mutane baki ɗayan ku ku ji tsoron Allah wanda ya halicce ku daga rai ɗaya ɗaya shine annabi Adam wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katiran wa nisaa sa'annan kuma wannan rai guda ɗaya shine annabi Adamu ya halicci matar wannan ran daga jikin shi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ita hawa an halicce ta ne daga ƙarshen haƙarƙari na annabi Adam sa'annan bayan Allah ya halicci annabi Adam ya halicci hawa'u daga jikin shi sai kuma ainihin ya fitar da ƙaƙaye maza da mata masu yawa daga jikin adamu da hawa'u sai Allah ya ce wattaqullaha allazi tasaaluna bihi ku ji tsoron Allah wanda kuke gama junan ku da shi ma'ana duk sanda ka tashi bukata ga wani dan uwanka musulmi sai ka ce ina gama ka da Allah ka biya min bukata kaza ko kuma ka bani kaza ko kai kaza ko ka bar kaza to Allah ya ce wannan Allah da kuke wa junan ku magiya da shi ku ji tsoron shi wal arhama zumunta kuma ku yi taka tsantsan kada ku yanke ta inna Allah kana alaikum raqiba Allah yana nan ya sa ido akan duk abubuwan da kuke baki ɗaya. wannan aya a cikin ta muna fahimtar annabi Adamu alaihi salatu wassalam a lokacin da Allah ya halicce shi yana rayuwa shi kadai shine mutum na farko a duniya shine mutum na farko da ainihin aka halitta a wannan lokaci annabi Adamu alaihi salatu wassalam a yadda wasu riwayoyi suka bayyana daga annabi sallallahu alaihi wasallam sai rinka yawo a cikin aljanna shi kadai baya samun natsuwa da kuma kwanciyar hankali saboda shi kadai ne da sura da siffa irin wannan halitta ta shi haka ce ya kwanta bacci sai Allah ya tsiba ya sa mala'iku suka tsiba daga cikin kasusuwan hakarkarin shi aka halitta musu matar shi hawa'u tana tashi da ya ganta sai ga hankalin shi ya kwanta saboda ga wata halitta wadda take shigar shi ashe aure wata ni'ima ce wadda take sa ainihin dan adam ya samu natsuwa ya kuma samu kwanciyar hankali a cikin wata ayar ma Allah madaukakin sarki cewa yake wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan yana daga cikin alamomin da ke nuna Allah yana da girma da ɗaukaka da isa da bunƙasa Allah madaukakin sarki ya halicci matayenku daga jikinku litaskunu ilaiha don ku samu natsuwa in kuna ainihin zamantakewa da mazajen naku ma'ana yana daga cikin hikima ta ainihin aure matar ka ta kwantar maka da hankali sai kuma ka kwantar mata da hankali a sai duk auren da ya zama za ta ɓata maka rai ko kuma za ta ɓata maka rai ka dagula maka rayuwa ko kuma ka dagula maka rayuwa wannan ku ba ku ci moriyar zamantakewa na aure ba don aure yana daga cikin manufofin su shine a samu ainihin kwanciyar hankali da juna wannan ya sa hankalin ɗan uwansu ya matsi wannan ma haka waje ala baina kuma mawaddatan wa rahama kuma Allah ya sanya ƙauna da kuma tausayi a ainihin tsakaninku duk sun matar da ta gabata suka ɗayan waɗannan sharuɗa ba to zaman aure ba zai daɗi gare su ainihin da kai da ita ba duk namijin da bai cika waɗannan sharuɗa guda biyu ba zaman aure ba zai daɗi tsakanin ke da shi ba abu na farko dole a samu mawadda ƙauna ya zama kana ƙaunarta kuma ita ma tana ƙaunarta shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam yake tazawwajul wadudal walida ku rinka auren matayen da ke ƙaunarku kuma matayen da ke haihuwa ka je ka nuna ba ta son ka to ka haƙura da neman aurenta amma har ka kafe sai ka yi ka yaƙa maka fiya fiya a cikin abinci ka cika maka shi yasa ƙa'ida ta addinin musulunci shine matar da za ka aura sai ya zama kana son ka sai ya zama kana son ka da zarar ka fara neman auren ka ka nuna ba ta son ka ko kuma ke kin nuna kina son shi ya nuna ba ya son shi to ku rabu da juna kowa ya tafi Allah ya haɗa shi da wanda ya dace da shi amma matukar ba haka ban an zauna ba a zama cikin kwanciyar hankali sharaɗi na farko kenan sai an samu kauna da soyayya a tsakanin mata da miji wa rahma sannan kuma sai an samu tausayi wannan soyayya da kauna da take miki ko kuma shi yake mata shi ne zai jawo ya rinka tausaya mata ko da sun tsufa ya ga cewa ainihin ta gangara ma'ana ta tashi aiki rayuwa ta zama lalatacciya gare ta jiki ya tsufa komai ya sauka ba zai kai ga wulakanta ta ba saboda ba soyayya ba ce kawai a zuciyar shi amma da tausayi zai rinka tausaya mata yana taya ta wasu aikace aikace na gida shi yasa aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam har shara yana wa mutanen gidansu da sauran aikace aikace na cikin gida duk manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne saboda rahama da tausayi da ke cikin zuciyarsu don haka dole ne duk yadda za ki duk wanda zai aure ki ki ga cewa yana kaunaki kuma kaunar ta gaskiya wannan kaunar ita za ta haifar da rahama sai ma duk yadda za ka aura ya zama tana kaunar ka kuma wannan kauna ta gaskiya ita za ta tabbatar da rahama sa'annan Allah yake inna fi zalika la ayati ai wannan kadai ya isa ya zama ɗaya daga cikin ayoyin Allah da kaumin ya tafakkaru ga mutanen da suke tunani dangane da kudura da irada ta Allah ma'ana ba ta san ka ba ba ta san ka ba ba abin da ya haɗa ka da ita da zarar kun haɗu magana aure sai ka ji Allah ya saka maka soyayyarta Allah ya ɗauki soyayyarta ya saka a zuciyarta sai kuma ka ga rahama ta biyo baya wannan kaɗai alama ce da ke tabbatar da ɗayantaka ta Allah maɗaukaki mun gane wannan ko sannan a cikin wata aya Allah maɗaukakin sarki ya ce wallahi ja'ala lakum min anfusikum والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا Allah maɗaukacin sarki ya ce Allah shi ne wanda ya halitta muku mataye daga jikinku daga irin nau'in halittarku don yana cikin ni'imar Allah da Allah maɗaukacin sarki ya sa matarka ta zama mutum ke irinka da a ce an ƙaddara akuya ce za ta zama matarka ba ta jin daɗin rayuwa da a ce an ƙaddara mijinki ya zama jaki ne ba ki jin daɗin rayuwa da shi yana daga cikin alamomin wahadaniya da kudura ta Allah sai ya sanya matayen ku sai suka zama jinsi ne daga cikin nau'i ne irin naku shi yasa wasu malamai suka ce ai bai halatta a samu auratayya tsakanin mutum da aljan ba mace ta auri aljani ko aljana ta auri namiji namiji ya auri aljana ko kuma mace aljana ta auri namijin mutum ma'ana akasi da akasi namiji mutum ya auri aljana ko kuma aljani ya auri mace mutum wasu malamai suka ce bai halatta ba saboda mai saboda Allah ya ce min anfusikum azwajan matayenku Allah ya kaddara su zama daga cikin ku wasu malamai kuma suka ce ya halatta kaga za ka iya sai ka je ka yi mun gane wannan ko waja'ala lakum min azwajikum banina wa hasada sa'annan kuma Allah ya sanya ‘ya'ya da jikoki ku same su daga ainihin wato matayenku ma'ana yana daga cikin hikimar aure bayan ka sami natsuwa da kwanciyar hankali tare da matarka kuma ka rinka fatar ainihin ka sami ɗa'aye da jikoki don ɗa ni'ima ce ta Allah duk wanda ya zauna bai sami ɗa ba yana cikin bakin ciki kowane ne shi daurewa yake kawai wanda bai da tauhidi da aƙida ta gari kullum zai ta shiga da fita wurin bokaye kuma ba za su iya kankana mai komai ba mun gane wannan da kyau ko don haka bayan ƙauna da tausayi wanda ainihin ake samu a tsakanin mata da miji kuma ta nemi Allah ya baka ƴaƴaye da jikoki kuma ƴaƴaye da jikoki na gari ko manzon Allah ya koyar da sirrin yadda ake samun ƴaƴaye da jikoki na gari shine zama ka auri mace mai addini kuma mai kyakkyawar ɗabi'a sai ma ki auri miji mai addini kuma mai kyakkyawar ɗabi'a in ba haka ba rayuwarki za ta dagalgale a ƙarshen ainihin rayuwarku baki ɗaya ko kuma ko in ka aure mace mara addini mara ɗabi'a rayuwarka za ta ɓaci a ƙarshen rayuwarku baki ɗayan ku shi yasa sayyidina umar yana zaune wani dattijo ya zo riko ɗanki ya ce ga wannan ɗana baya yi mini ladabi baya yi min biyayya baya kyautata mini gashi na tsufa sayyidina umar ya waiwaya ga ɗan ya ce kai dan me mahaifinka ya kawo ƙararka kana wulaƙanta shi kana kaza kana kaza kana kaza yake a jam'iya amiran mu'minin haka abin yake yadda wannan dattijo ya faɗi ma'ana ina wulaƙanta shi ina kaza ina kaza sai sai na umar yake to dan me kake ubanka haka sai yake ya amiran mu'minina wannan mahaifi nawa da ya tashi zai auro mata wadda ita ce za ta haife ni ta zama uwa gare ni sai zai samu wata tsohuwar karuwa kuma da ma gujiya da ita ya haife ni sa'annan kuma ya zo ya haife ni ya sa mini suna mummuna mai muguwar ma'ana sai na umar ya wayo wurin dattijo ya ce kai dattijo kai ka wulakanta kanka shi yasa dan ka ya wulakanta ka dan haka ku tashi ku bani guri matsalar an riga an ɓata ta tun daga tun tuntun tun fandishin abin ba a gyara ta ba ba yadda za ta gyaru a yanzu mun gane wannan da kyau don haka dole ne sai ka kalli mace wadda take ke kula da addini wadda take da ɗabi'a ta gari sai ka aure ta ƙa'ida ta farko kenan sai kuma dole ki kalli namiji wanda yake kula da addini kuma yake da ɗabi'a ta gari don wani yana yin addinin amma kuma za ga ɗabi'un su ba na gari bane wani kuma za ga ɗabi'un suna da ban sha'awa amma kuma addinin su ba mai kyau bane don haka dole sai an haɗa waɗannan sharuɗa guda biyu wannan muka bayanin hadisin ummu sulaimin uwar anas abu talha al-ansari ya ganta yana so tana zawarci sai ta ce ba irin ka ake ci ba ma'ana tana da kyakkyawar ɗabi'a kenan sai dai kai kafiri ne ni ko musulma ce in ka yarda ka musulunta musuluncin ka zai zama sadaki na zan aure ka ba tare da na amshi ko kabo na sadaki a hannunka ba yace ya yarda ka ga ashe tabi'ar shi kadai ba ta wadatar mata ba wajen ta yadda ta aure shi sai da ta ga yana da sai da ta ga ya dawo ya karba addini na gari mun gane wannan ko dan haka ke ma in za ki aure miji ba zawari ne ko saurayi ne kowane iri za ki aura sai kin tabbatar da yana da addini na gari kuma yana da ɗabi'a ta gari in ba haka ba za ki zo ki nadama ki rena kanki a ƙarshen rayuwar sai kin yi nadama kin yi kuka lokacin da ba wanda zai share miki hawaye kuma nadama ki ba za ta amfane ki ba annabi musa alaihi salatu wassalam lokacin da ya hijira daga ƙasar masar a lokacin da fir'auna da mutanen shi suka buwaye shi suka hana shi sakewa haka kafa dokar ta ɓaci a je a samo annabi musa a je a kashe shi sai ya hijira sai ya baggare ya tafi ya kama hanya kiryar kiryar har ya sauka garin madiyana da ya sauka garin madiyana ya zauna a gindin bishiya yana shan inuwa yana hutawa sai ya ga wata rijiya cincirin da jama'a suna ta ɗiban ruwa suna shayar da dabbobin su amma ga wasu ɗan mata guda biyu sun tsare dabbobin su sun tsaya gefe guda sun ƙi shiga cikin turereniya da ake yi sai ya matsa ta yake ya ku waɗannan ‘yan mata ma fatubu kuma ku yi mana jawabi ne yake tsaye da ku a nan ku ba za ku shiga ku turere ne ba suka ce ina ai ubanmu da ta gansu tsoho ne ba zai iya zuwa wannan turere ne ya shayar da dabbobin ba don haka muka zo da a ce ubanmu zai iya ba abin da zai kawo mu muna zaune a cikin gida don duk mace mai mutunci tun a jahiliya imrul qais yake wa bai zaki hidirin la yuramu khiba'uha mace mai mutunci kullum ɓoyewa take a ƙasa mun gane wannan ko yanzu ne duk aka farwa kotu waje ga shi nan rayuwar ta waje ta dame su kuma ba yadda za su koma to wannan ainihin annabi Musa alaihi salatu wa salam sai ya juya sai ga ga wata rijiya wadda yake sai karfi goma sun haɗu za su iya kaje murfinta tana buɗe a tana rufe sai shi kaɗai ya kama murfin ya buɗe ya kau da dutsen sa'annan ya fara musu da dabbobin yake su kama hanya ko kace